المعاملات عامة وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى وعند أحمد رحمه الله أدخل الله الجنة رجلا سمحا بائعا ومشتريا وقاضيا ومقتضيا قلت ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأحمد الله تعظيما لشانه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودي تتبتك الله سبحانه وتعالى Allah mai rahama mai jin kai wanda ya kirayi bayinsa zuwa ga siffantuwa da irin waɗannan siffofi da jin kai da tausayi subhanahu wa ta'ala tsira da aminci su tabbata ga annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake faɗa cikin sunnarsa ingantacciya ya ce ya aisha na hore ki da tausasawa ya ce tausasawa ba za ta shiga cikin wani abu ba wani abu ba face sai ta kawata shi sannan ba za a zare ta a cikin wani al'amari ba face sai ta bakanta shi ta lalata shi tsira da aminci su tabbata ga alayen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka bayan allah za mu tunatar da kawunanmu insha allah a cikin waɗannan dakikoki masu albarka da allah maɗaukakin sarki ya umarci musulmai su bar duk abin da suke yi kuma allah maɗaukakin sarki ya kiraye su da abin da ake yi a ciki da zikrullah ce duk a bar abin da ake yi idan nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi ku gaggawa zuwa ga ambatan Allah madaukakin sarki malamai suka ce huduba da kuma sallar da take biye mata Allah madaukakin sarki ya datar da muna kara gode mai akan wannan dama da ya bamu da ya haramta wa wasu Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu za mu tunatar da kawunan mu insha Allah akan ɗaya daga cikin hadisai na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam masu daraja hadizai da suke nuna hakikanin wannan addini namu na musulunci sannan hadithi ne da insha Allah idan muka yi karanta shi muka fahimce shi muka yi aiki da shi ya yi daidai da ya gusar da yawa daga cikin cutarwa da take samun mu ko muke aukarwa kawunanmu idan muka yi aiki da shi da yawa daga cikin abin da yake faruwa a mu'amalolinmu na yau da kullum musamman kasuwa insha Allah za a samu sauki wannan hadithin shine faɗi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imra'an annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadithi ingantacce bukhari ya rawaito da waninsa yace Allah madaukakin sarki ya jikan wani mutum daga cikin siffofinsa samhan ida ba mai sauƙin kai ne idan zai siya mai sauƙin kai ne idan zai sayar wa samhan ida shtara sannan mai tsananin sauƙin kai ne lokacin da zai siya baya matsawa sai an yi mai ragi yadda zai takura wa ɗan kasuwa ko kuma zai janyo masa hasara haka shi ma wancan na farkon baya tsawalawa baya ninkawa ya sake ninkawa ya ce wa idha qada Allah ya subhanahu wa ta'ala ya ji kan mutumin da yake mai saukin kai lokacin da zai biya abin da yake kan shi na haƙƙi ba zai ce a je a dawo ba bayan ya san ƙarya yake ba zai yi ta alkawari yake cikawa ba sannan ba zai ki biya ba bayan Allah maɗaukakin sarki ya hore mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kasance mai kyakkyawan biya na abin da yake kan shi na haƙƙi na mutane to to ya shiga cikin wannan addu'a rahimallahu Allah madaukakin sarki ya ji kansa yace wa idaqtada Allah madaukakin sarki ya ji kan mutumin da ya kasance mai saukin kai lokacin da zai biya abin da yake kan shi a samu cikin hadisi ingantacce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yakan biya kuma yayi kyauta wannan ba riba bace mun riba ita ce mutumin da yake bi mutumin da za a ci bashi a wajensa shine ya shar'anta sai an kara mai wani abu ko da taro ne ko abin da yake ƙasa da shi idan ya karɓi wannan ya ci riba ya ci wuta amma idan jin daɗi kai na taimako da ya yi maka ya baka bashin dubu ɗaya da ka zo sai ka ce ga ka dubu ɗaya wasu malamai suna cewa yana da kyau a bambanta majalisin in ka bashi naira dubu ɗaya bayan nan ka kira shi ka ce turo account ga kuma kaza kyauta da na yi maka misali na yi da naira dubu ba wasu suna gani babu laifi tunda ba shi yi sharaɗi ba a ka ji daɗin abin da ya maka ne ya taimake ka wajen fita daga cikin kunci da Allah madaukakin sarki ya jarrabe ka wani lokaci da ba ka bashi naira dubu hamsin idan ka zo sai ka ce mai ga hamsin ɗinka sannan ga naira dubu biyar na yi maka kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi umarni da abiya ma'ajinsa kenan ya ce abiya iqdihi wa zidhu haka ya ce wa umar radiyallahu anhu cikin wani hadithi mashhuri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci bashi a wajen bayahudi yahudi sai ya zo ya jarraba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gano shine wannan annabin da aka yi albishir cikin littattafansu da cewar zai zo ko ba shi bane ya ce bari ya fusata annabi sallallahu alaihi wasallam domin sun samu a cikin littattafansu daga cikin siffofin annabin karshen zamani yasbiqu hilmuhu ghadabahu suka ce mutum ne da haƙurinsa yake rigayar fushi duk yadda za ka yi ba za ka tunzura annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya faɗi abin da bai dace ba ko ya aikata abin da bai dace ya aikata ba sun sanya ajali da annabi sallallahu alaihi wasallam kafin lokaci yayi sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a biya shi bashinsa sannan ba a keɓe sami annabi sallallahu alaihi wasallam ba a cikin mutane a cikin sahabbai wata riwaya ma ta ce a janazar ɗaya daga cikin sahabbar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ƙarshen taro kenan a cikin taro kuma waɗannan taron almajiran annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke ganin darajarsa suranta wannan a ce wani ya ma haka a cikin mutane wani ka biya ni kuɗina ba iya nan ya tsaya ba ya ce innakum bani abdul muttalib la qaumun mutlun lalle ku mutanen gidan banu abdul muttalib dangin gabaci ɗaya da zuriyar ma ya zaga ya ce ku mutane ne da ba biyan bashi an san ku da haka ƙarya yake yi ma dai ya yi haka ne don ya tunzura annabi sallallahu alaihi wasallam annabi kuma ba abin da yake sai murmushi a wata riwaya ma sai da ya ci kwalar annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka taso annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a da'uhu inna li sahibil haqqi maqalan ku rabu da shi ma'abocin haƙi yana da ta cewa ai mun ci bashin sa saboda haka yana da dama yayi magana amma abinda Allah madaukakin sarki umarni idan za a faɗa a faɗi alkhairi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai umar radiyallahu anhu ya taso ya ce ya rasulallahi ka bari in sara wuyan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a da ni da wannan bai hudan muna bukatar wani abu a wajenka ya umar da yake wani wannan abin da ka aikata ya ce shi ka umarce shi da ya kyautata wajen neman haƙƙinsa ni kuma ka umarce ni in kyautata wajen biyan bashi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa umar ya umar iqdihi wa zidhu ka biya shi bashin da yake bin musa nan ka ƙara mai kuma radiyallahu anhu ya auna mai daga wani nau'i na hatsi sannan sai ya ƙara mai da yahuda ya ce ma hadhihi ziyadatu ya umar wannan kuma ƙarin na menene ya kai umar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi yi mun umarni da in biya ka bashin ka kuma in ƙara maka jaza'a ma rawatuka ya ce saboda ya zama tufansa da kuma alhakin tsorata ka da nayi kuma ka ce ya tsorata matuƙa ya kama karkarwa domin ya san wane ne umar kuma ya san babban aikin da ya yi ya san katubarar da ya aikata to Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu lalle irin waɗannan hadisai da muna aiki da su da Allah subhanahu ta'ala ya kawo sauki da yawa a cikin al'amuranmu amma walakin wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum ba mu zalunce su ba su dai suke zaluntar kawunan su annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rahimallahu ra'an Allah subhanahu ta'ala ya jikan wani mutum da ya kasance samhan idza ba mai saukin kai ne idan zai sayar sannan mai saukin kai ne lokacin da zai siya yana da saukin kai lokacin da zai nemi haƙƙi kuma mai tsananin saukin kai ne lokacin da zai biya an samu riwaya a cikin sunan a cikin musnadul imami ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki ya sanya wani mutum a aljanna me ya kasance yana aikatawa yace samhan ba'i'a mai saukin kai ne lokacin sayarwa ba zai ninka ba ya sake ninkawa ya sake ninkawa wannan mai neman duniya ne ma mutumin da yake neman lahira zai nemi a wato abinda kasuwarsa za ta ci gaba da gudana sannan mutane ba za su kuntata ba amma duk wanda yake akasin haka ba mai neman lahira ba ne wannan talibu duniya ne sannan yadda ya kuntata wa mutane a wannan bangaren shi ma ya jira hukuma ta Allah madaukakin sarki dan wani abu yake sayarwa na kayan masarufi zai je asibiti Allah maɗaukakin sarki zai kakaba su a kansa shi ma idan waccan ita ce mu'amalarsa shi kuma zai je banki Allah maɗaukakin sarki ya ɗora ma'abota banki a kansa yadda ya zalunci a can su masu zalunce shi a can kuma wannan shine halin da muke ciki bayan Allah dukkanmu muna zalunci sai ‘yan kaɗan daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya kare su amma dukkanmu muna kuka to ina hankulanmu suke tafiya fa anna yufakun wai ta ya ake kifa tunaninmu ne Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu daga cikin fuskokin irin wannan samahar wato sauki a cikin mu'amala da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kiraye mu zuwa gare shi akwai at-tanazulu anil haqqi to mutum yayi hakuri ya sarayar da wani haƙƙi da ya kasance nashi wannan abu ne da yake da wahala amma idan mutum musulmi ne ya ji wannan hadithi daga annabi sallallahu alaihi wasallam to lallai zai gane cewar da wannan haƙƙin da ita kanta duniyar ba komai bace muqabil wato sakamakon wancan abin da zai tarar a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wancan hadithi da imamu ahmad ya fitar Allah madaukakin sarki ya shigar da wani mutum aljanna rajulan yace samhan ba'i'an mai saukin kai ne lokacin sayarwa lokacin siya lokacin neman haƙƙi lokacin biyan haƙƙi da kuma lokacin da za a nemi haƙƙi daga gare shi yana daga cikin sauƙin kai da aka kira mu yi a cikin mu'amala wanda ya yi karanci a cikin mu matuka akwai inzarul mu'sir to jinkirtawa mutumin da aka kuntata mai arzikinsa talaka ko kuma ko da mawadaci ne amma ba zai iya biya ba a daidai wannan lokaci wannan ma an samu hadithi cikin bukhari annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana rajulan yudayilun nas yace an yi wani mutum da yake mu'amala da bashi da mutane a cikin kasuwancinsa yace sai yakan cewa yaransa ku kalluwa ne ku jinkirta mai la'alla Allah an ya tajawaza anna watakila mu ma Allah madaukakin sarki zai daga mana kafa Allah madaukakin sarki zai yafe mana aka ce sai Allah subhanahu wataala ya sanya shi a aljanna malamai suka ce yana daga cikin taufiki da bawa zai samu dace a cikin wannan duniya da lahira shine kokarin samar da sauki da yan uwansa musulmai ba kokarin takura musu ba da kuntata musu yanzu bayan Allah wannan abun ba ya takaita akan yan kasuwa bane yanzu babu wanda baya kasuwanci kana sayan waya ka sayar ka sai mashin ka sayar ba wanda baya kasuwa yanzu sai dai wasu sun sanu da ita to saboda haka idan aka yi kira zuwa ga wannan saukin gabaki ɗayan mu ake kira Allah madaukakin sarki ya datar da mu ba wanda baya siya babu wanda baya siyarwa Allah madaukakin sarki ya datar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fi dunya wal akhirah duk wanda ya sauƙaƙe akan mutumin da yake cikin kunci Allah subhanahu wataala shi ma zai sauƙaƙe mai a cikin wannan duniya da kuma a gidan lahira watakila da yawa ba za su hararo saukin da za a samu a duniya ba amma a lahira idan ka hararo filin tashin alkiyama da wahalhalu da za su faru ahwal da za su faru a wannan yanayi aka ce ma za ka samu sauƙi saboda ka sauƙaƙe wa mutane la'alla dai za mu daga kafa za mu dawo cikin hayyacin mu Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu daga cikin tsurori na sauƙi da wannan hadithin ya zo da shi kamar yadda malamai suke faɗa masu sharhi aka ce akwai as-samahatu ma'a sharik mutum yayi sauƙi tare da abokin tarayyarsa a cikin kasuwa ko wanda ake ce mai Abdullahi ibn Abi Sa'id ya kasance abokin kasuwanci na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka yi hijira ya zo wajen Annabi tsira da amince Allah su tabbata gare shi ko kuma bayan fatu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce marhaban bi akhi wa shariki kana la yumari wa la yudari madalla maraba da zuwan dan uwana kuma abokin cinikayya ta abokin kasuwanci na annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shagulgula da yawa zai ba shi dama ya je ya siya ba ya siyar tsira da aminci su tabbata gare shi ayyukan sun fi karfin haka amma sai ya ba da wani abu a juya mai sannan a kawo mai ribar daga cikin waɗanda suke wannan mu'amalar akwai wannan ibnu abi sa'id yace ya kasance baya matsawa baya koyo koyo sannan wato baya duk wata sura ta zalunci ko kuma wani abu da ya danganci irin waɗannan Allah subhanahu wataala ya datar da mu sannan malamai suka ce yana daga cikin surori na sauki ko kuma as-samaha da aka kiraye mu yi a mu'amala a tsakankanin mu akwai raddul qardi lokacin maida bashi wannan mun ji ya gabata idan mutum ba sharadi aka mai ba an baka naira dubu goma ka dawo da naira dubu goma da naira ɗaya wannan naira ɗayar a garwa shi ne na wuta Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta an gina tsari na tattalin arziki na musulunci akan haramcin ababe guda uku da dukkansu a yanzu ana yi a cikin kasuwanninmu gwamnatocinmu suna yi gabaki ɗayan mu muna aikatawa sai dai mutane 'yan kaɗan daga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki ya kare su an gina akan haramcin riba sannan akan haramci na caca duka waɗannan ababe guda biyu ɓangare ɗaya ne yake amfana wani ɓangare ba zai samu ba a musulunci duk abin da za a gina ana gina shi ne akan kowa zai samu idan riba ta zo kowa zai samu idan hasara ta zo kowa zai wannan hasara za ta shafe shi idan kuma ba haka ba sunan wannan abin caca abu na uku shine garari rashin tabbaci yaya wannan abin zai je ya dawo za a fita ko ba za a fita ba wannan ma waɗannan ababe guda uku duka an hana kuma dukkansu abin bakin ciki muna aikatawa shi yasa al'amuran mu suka kasa saituwa Allah madaukakin sarki ya datar da mu shi yasa duk abin da ya kama da ukun nan zaka samu a cikin shari'ar musulunci an haramta Allah subhanahu wataala ya shirye da mu daga cikin wannan surori na sauki wajen mu'amalantar juna akwai raf'ul haraji anin nas dage kunci a barin mutane aka ce akwai sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam abu yusuf ya bai wani mutum bashi ya je karba sai mutumin ya buya a cikin gida abu yusri sai ya gane cewar wannan mutum ya kasa fitowa ne saboda kunya sai ce a bashi labari idan yana da abin da zai biya ya biya idan kuma babu ya je an yafe mai sannan irin wannan ta faru tsakanin Uthman ibn Affana radiyallahu anhu da wani mutum musani Uthman shi ake wa lakabi da tajiru sahabati tajiri na sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da yan uwansa irin su Talhatu da irin su Az-Zubair Abu Bakr da abdurrahman ibn auf da sauran sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam da suka sanu da kasuwanci da dukiya dukiyar da ake tarawa a yau ta haram su sun tara irin ta ta halal a kuma kasuwanci irin na wancan lokaci wanda yake kuntatacce sannan a kasuwa ta madina da kasuwanni na kewaye sun tara abinda a yanzu biliyoyi ake kirgawa da irin kuɗi namu ma sadakar Uthman radiyallahu anhu aka ce ta kai naira tiriliyan ɗaya na naira sadakar da ya musulunci gabaki ɗaya kuma duk a waɗannan kasuwannin aka samu a irin wancan babu kwabo ɗaya na haramun a ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da Usman radiyallahu anhu ya sai abu a hannun wani da ya karbi kayan mutumin bai zo ya karba kuɗi ba sai ya samu labari cewar mutumin ya ji ko kuma mutane sun yi ta cewa sun yi ta faɗa mai maganganu da suke nuna kamar an bugi hancinsa Usman radiyallahu anhu ya ce ba za a yi haka ba a'a ka zo ko dai ka karbi wannan kuɗin ko kuma ka karbi kayanka an samu ɗaya daga cikin sahabbai shi ma da ya zo zai sai abu a wajen wani sai mu cike da wannan ya ce mai ɗari uku zan siyar da kuɗi irin nasu wancan ko dinari ko dirham ya ce a'a kayan ka ya fi ɗari uku ya ce nawa ne na ce ɗari uku ya ce ya fi ɗari uku ɗari biyar zan bayar matsuwa ce ta sa kai haka bayan Allah wannan shine addini na musuluncin da ya yi karanci a cikinmu kuma wannan shine hakikanin addini duk sallar da bata kai ɗayanmu ga kwatanta irin wannan batu akwai matsala a cikinta duk wani azumi duk